له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا يوهدو قوات الربيع الأول شكرا دبو ديادة ريهود دا أربعين دا تقوى سجرة منزل إراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا قرم مكة زوى مدينة shi ne dace da sha bakwai ga watan takwas shekara shida shekarar miladiya. ‘Yan uwa za mu ci gaba da karatu, insha Allahu ta'ala, a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu sala wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Idan ba manta ba, har yanzu mana karatu ne a cikin fasali na goma sha ɗaya, fasalin da malin ke mana bayani gaban da nutsuwa a cikin sallah da kuma gyaran ita kanta sallar. yanzu mun tsallako inda malam ke mana bayani game da ɓangaren gyaran sallah na biyu su ne na filfilu da ake yi bayan sallah ko gaban sallah da wasu na filfilu da ake waɗanda ba su da alaƙa da waɗannan har malam ya gangaro inda ke mana bayani game da sallar wutiri sallar da ake yi bayan sallar isha'i a nan ne malam yake gaya mana cewa siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta dare yana yin ta ne wani lokaci ya yi raka'a uku a raka'a uku aka ce raka'a uku za ka iya yin su a tare ko kuma ka yi guda biyu ka yi sallama ko kuma ka yi guda biyar a haɗe babu zama a tsakaninsu sai a ƙarshe ko kuma ka yi guda bakwai su ma a haɗe a cura da juna ba za ka zauna ba sai a raka'a ta bakwai ka yi sallama ko ka yi guda tara to a nan ne za ka zauna a raka'a ta takwas ka yi tahiya ba tare da ka yi sallama ba sai ka miƙe kuma ka kawo ragowar guda ɗayan sannan ka ƙara tahiya ka yi sallama sai ragowar guda ɗayan ta sha ɗaya ita ce wacce ake guda biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama a ta ƙarshen kuma sai a yi guda ɗaya bayan an yi sallama guda biyar zai cike maka raka'a goma sha ɗaya kenan ko kuma wani lokaci ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a goma sha uku duk wanda mutum ya ɗauka ya yi a cikin waɗannan ya yi kuma ya dace da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala ya ce wa waqtul witri min salatil isha'i ila tulu'il fajr lokacin da ya kamata a yi sallar wutiri shine daga sallar isha'i zuwa bullowar alfajir da zarar an yi sallar isha'i to lokacin wutiri ya shiga lokacin wutirin kuma zai zarce ya wuce har lokacin da alfajir zai bullo kamar yadda na faɗa da alfajir ya bullo to lokacin wutiri ya tsaya a lokacin malai ce hatta law jama'a al-insanu jam'a taqdimin fi as-safari aw fi al-hadri fa inna al-witra yadkhulu waqtahu walau qabla adhanil isha mala ce hatta da a ce mutum zai haɗe sallah jam'u taqdimin jam'in da ya gaggauto ko kuma ya jinkirtar da wata sallah ya haɗe ta a lokacin wata sallah misali kamar lokacin da ake ruwan sama idan muka yi sallar muka yi sallar magariba za mu jawo sallar isha ko sai mu haɗe ta da sallar magariba sai mu yi su tare to kaga a wannan lokaci ai kayi sallar isha lokacin ta bai ba haka ne amma rukhsa ce rangwame ne Allah subhanahu wataala ya baka saboda sanadiyar ruwan sama ko kuma lokacin da kake cikin halin tafiya idan kai sallar magariba nan ma shari'a ta maka rukhsa zaka iya haɗe magariba da isha ko azhar da al'asr to ka kaddara koda kai sallar isha'i a lokacin sallar magariba to a lokacin sallar isha'in nan da kai to ta tsaya maka a lokacin sallar isha'i da ka saba yau da kullun babu laifi idan ka gama ka tashi ka shafa inka da wuturi dan uwa an fahimci wannan da kyau koda koda ba kai koda ba a fara kiran sallar isha ba a lokacin saboda ita sallar wuturi abinda ake la'akari da ita shine bayan sallar isha'i a haƙƙin ka kai kai sallar isha'i kenan to lokacin wuturin ka ya shiga babu laifi zaka iya yi ina fata an fahimta yawa ba za ka ce misali in kana da sha'awar ka yi wuturi da wuri tun da yanzu mun yi sallar magariba da isha'i a masallaci ba bari in bari sai can kamar karfe tara ko takwas sai in tashi wuturi idan kai hakan babu laifi amma da za ka yi a daidai lokacin da kuka gama sallar isha'i wuturinka ya yi babu kuma insha Allah ta'ala saboda me ka gabatar da sallar isha'i wanda ita ce ake lura da ita kafin lokacin wuturi ya shiga malai ce fa innal witra yadkhulu waqtahu saboda shi wuturi yadkhulu waqtuhu lokacin sa yana shiga walau qabla adhanil isha koda kafin ayi kiran sallar isha ne li'anna al-ibarata bi salati al-isha'i saboda abinda ake la'akari da shi wajen sallatar wutiri shine sallar isha'i da zaran ka sallaci sallar isha'i to lokacin wutirinka ya shiga zaka iya sallatar ta walihaza qulna fi ta'rif al-witri mala yace shi sa muka faɗa tun a baya lokacin da muke ta'rifin menene wutiri muka ce hiya raka'atun yuhtamu biha salatul layli ita ce raka'o'in da ake cike sallar dare da su wace ce sallar dare ta ƙarshe sallar isha'i saboda da kai sallar isha'i lokacin ta ya shiga malai ce au thalathin au khamsin ala hasbi ma sabaqa kai raka'a uku ko kai biyar gwargwadon yadda ya gabata yadda muka gabatar a farkon babin da ke bayani ko kuma farkon tattaunawa da malam ya fara game da sallar wutin malai ce fa in kana al-insanu yas'alu idan mutum ya tambaya hal wutiru qabla an anama shin na yi wutiri ne kafin na kwanta ne bacci, au utiru fi akhirin laili ko kuma na bari na kwanta ne bacci can ƙarshen dare sai in tashi in wutiri, aka rama kallahu da Allah wanne ne ya fi a ciki mutum ya tambaye ka. Kulna mala ya ce sai mu ce da shi, Inna Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama bayyana hukma ai abu ne mai sauƙi don manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kansa ya bayyana mana hukunci, kaga zance ya ƙare kenan. faƙala ga abinda annabi ya ce man khafa Allah ya kuma min akhirin laili wanda yake tsoro ba zai iya tashi ƙarshen dare ba kamar yadda muka yi ta bayani a baya bai yiwa saboda yanayin aikinsa ko yana da nauyin bacci duk akan iya samu wani yanayin aikinsa aiki ne na gajiya ya yi aiki da rana ya gaji tashinsa da daddare zai wahala wani kuma nauyin bacci ne da shi in ya kwanta sai a yi ruwan sama a ɗauki ma bai san an yi ba kaga wani yana da nauyin bacci wani sai kaga yana bacci ruwan sama ya zo yana ta jika shi bai san ana ruwa ba wallahi akwai irin wannan ana ruwan sama fa kaga mutum katifar sa tana yawa akan ruwa bai san ruwa ake yi ba to irin wannan kaga an kace masa sai ya tashi tsakar dare to zaka bashi aiki to annabi saboda irin wannan sai ya ce falyutir awwalahu irin wannan sai ya wutiri farkon dare wa man tami'a ay yaquma akhirahu wanda ko yake kwadayi yake ganin zai iya tashi ƙarshen daren falyutir akhiral layli annabi yace tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan ya bari ƙarshen daren sai ya tashi ya wuturin sa shine abin da yafi fa inna salata akhiril layli annabi yace saboda sallar da ake yi ƙarshen dare ta wutiri qiyamul layli da ake yi mashhudatun abar halatta ce me ake nufi da wannan malamai suka ce abu na farko saboda mala'iku suna halattar wannan sallar da kake ina fata an fahimta kamar yadda ya tabbata hadisin Usayd ibn Hudayr Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda da daddare ya tashi yana sallah yana karanta suratul kahfi sai ya ji dokin sa yana haniniya yana haniniya kamar wani abu ya cin masa da ya idar da sallar da sauri sai ya zo jan dokin sai ya ga babu kuma sai wani hayaki haka da yake tashi yake yin sama da safe da ya ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labari annabi ya ce ai wannan mala'iku ne suka sakko suke sauraron karatunka suka halarci wannan sallar da kake yace da ka ci gaba da karatun nan da sai ka da mala'ikun nan za su ki hassafa ka gansu Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda to duk lokacin da ka tashi tsakar dare kana sallar wutiri mala'iku suna halattowa suna kewaye ka suna sauraron qira'aka saboda lokaci ne da yake tattare da nutsuwa inna nasha'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila haka Allah madaukakin sarki ya faɗa lokaci ne mai matukar tsada lokaci ne da ka je ta nutsuwa ta shige kanka tashi kana sallah ba hayaniyar mutane ba baka tunanin cewa wani zai ganka dan ya ce kana sallah a'a ka tashi ne tsakaninka da Allah madaukakin sarki shi sa lokaci ne da yake da matukar tsada kuma lokaci ne da shedan yake da matukar kishin sa shedan baya son dan adam ya tashi a wani lokaci ya sallah shi sa in ka kasa mu kashi goma sai ka ga da wahala kashi biyu suke iya tashi kashi takwas ɗin suna ta bacci ne kawai abu na biyu Allah maɗaukakin sarki da kansa subhanahu wata'ala yakan sakko daga al'arshi sakko wadda ta dace da girmansa da buwayarsa subhanahu wata'ala zuwa saman duniya kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila samai dunya haka annabi ya faɗa ubangijin yana sakkowa zuwa saman duniya a wannan lokaci kenan idza zahaba a thuluthu akhiril layl idan ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ya tafi sai Allah madaukakin sarki ya sakko a lokacin ne sai Allah subhanahu wataala ya rinka shela wa ke neman gafara an gafarta masa ina masu bukata su zo su roƙa lokacin roƙa ne a basu ina wanda yake cikin damuwa bala'i ya kan masa masifa ta lullube shi ya zo ya faɗa Allah maɗaukakin sarki zai yayi masa ‘yan uwa a lokacin da Allah yake wannan shelar da yawa daga cikin muna ta bacci kuma wannan lokaci ‘yan uwa yadda za ka iya gane shi shi ne kasa kasa dare gida uku dare yana farawa da zarar rana ta faɗi sannan yana ƙarewa da zarar alfajir ya bullo to kasa shi gida uku idan rana ta faɗi yanzu misali rana tana faɗuwa kamar ƙarfe nawa kamar shida da arba'in da wani abun ko to alfijir kuma yana ɓullowa kamar ƙarfe nawa biyar tana yi yanzu biyar to in ka ce bakwai saura zuwa ƙarfe biyar wannan abin da ke tsakanin ka sashi gida uku an gane to kashin ƙarshen kashin ƙarshen maybe zai fara daga ƙarfe uku da rabi ko ƙarfe uku abin da ya kama da haka har zuwa ɓullowar alfijir wannan lokacin ko irin karfe hudu da rabin nan ka tashi idan kai ba mai sallah ce doguwa ba da yawa ko ka tashi karfe hudu daidai ko hudu da rabi ko abin da ya kama da haka ka samu wannan lokaci mai tsada lokacin ma mai bi an fara kira-kirayen sallah ko to lokacin lokacin shi ma ya shiga cikin lokacin to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce saboda sallar karshen dare mashhudatun ana halatto mala'iku suna halattar abin da dan adam yake yi a lokacin Allah ya samu dace sai annabi ya ce wa zalika afdalu shikenan hakan kuma yin sallah ƙarshen dare afdalu yafi falala shine abin da yafi inji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi yasa kamar yadda na faɗa wancan sati idan ka san kana da raunin da ba za ka iya tashi ƙarshen sallah ba bawushi ya ce wai da babu gwanda babu daɗi haka ne yi sallarka a farkon dare ko ma kai baccinka Allah maɗaukakin sarki zai karɓa kuma zai baka ladan da ake bayarwa amma idan ka san za ka iya to ka yi ƙoƙari ka sabar wa kanka tashi da daddare na sha gaya mana cewa sallar dare tana kwabarin ɗin wasu abubuwa a rayuwa wanda ka yi ba ka tsammaninsu duk mutumin da yake son samun wani abu a duniya na ɗaukaka ko yake son Allah ya kare shi daga dukkanin wani sharri ya dimaci sallar dare zai ga abin mamaki insha Allah ta'ala shi sa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fara saukarwa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wahayi kun ga wani nauyi ne aka ɗora masa wanda babu irinsa nauyin ɗaukar wahayi da tsamo al'ummar duniya gaba ɗaya daga bautar shedan bautar gumaka zuwa ga bautar Allah maɗaukakin sarki kaga babu aikin da ya kai wannan shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila abinda Allah madaukakin sarki ya bawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin shine sallar dare ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana sai Allah ya ce masa inna sanulki saboda zamu zamu jefo maka ne zamu dora maka ne qaulan thaqilan wani zance mai nauyi shine isar da alqur'ani abinda za ka yi shi ne yi ta sallar dare mazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyi don mai yi ta sallar dare in ba in lokuta da aka samu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ba to kai ma yanzu duk lokacin da aka dora maka wani nauyi da kana nan a matsayinka na ba kowa ba kawai sai aka dora maka wani nauyi na jama'a ko na mutane dan uwa sallar dare ta kama ka sai Allah ya taimake ka ina fata an fahimta idan kana da wata bukata abubuwa sun dame ka Allah dan uwa dimanci sallar dare zaka ga abin mamaki eh na sha maimaita mana wannan bara ce mai tsada in ka rike ta insha Allah ta'ala wallahi duk wani abin da kake nema a duniya di mace sallar da eh lokaci ne mai matukar tsada musamman musamman lokacin dab da sahur din nan kaga wannan lokaci lokaci ne da Allah madaukakin sarki ya kebance shi sai bayan da Allah ya data sanda suke dacewa da shi eh kusan lokacin da ake sahur din nan bayan ka gama sallah ka zauna kana istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah idan ka gama daga hannu roƙe duk abin da kake so eh Allah madaukakin sarki ya yabi lokacin sosai da sosai bil ashari hum yastaghfiruna qalu kanu qalilan min al-layli ma yahjauna kaga sai Allah ya ce wa fil ashari hum yastaghfiruna sun kasance kadan suke bacci a cikin daren su amma sai Allah madaukakin sarki ya ce wa bil ashari kaga dab da sahur kuma lokacin sun yi sallah yastaghfiruna sai su tashi su ta istighfari daga cikin babban falalar wannan lokaci ɗaya daga cikin magabata ya ce in dai kana yawan istighfari a lokacin saurari yana jawo arziki ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabu salatil musafirin babu man khafa Allah ya kuma min akhiril layl mala yace lakin law annahu tamiya ay yaquma min akhiril layl wa akhara al-witr ila akhiril layl walakinahu ma qama fama za yasna' Bala ce inda a ce mutum zai kwaɗaitu ya tashi ƙarshen dare, sai ya kwanta ya baccinsa, don ya tashi tsakar dare ya bazai sallah. Sai dai kuma wa akhara al-witra ila akhir al-layli walakinahu ma qama. Sai dai kuma bai iya tashi ba. Allah madaukakin sarki bai kaddara zai tashi ba sai bacci ya wuce da shi yana tashi ko sai ji ana as-salatu khairun minan nawm. Fa ma za yasna'u me zai aikata irin wannan? Shin wannan sallar ta wuce shi kenan? Wannan roman ya tafi ya bar shi kenan? Naqulu malati sai mu ce da shi ya ƙadi sai ya rama ya rama wannan wutarin da ya bari daushe zai rama shi lakin la ya ƙadihi witran sai dai ba zai rama shi a matsayin wutari ba ita wutari ba harka uku ake yi ba ko biyar ko bakwai zuwa sha ɗaya to idan ka tashi ramo ba za ka rama shi a matsayin wutari ba ma'ana ba za ka rama shi a matsayin mara ba don ba a yin sallan mara da rana mara ana yin ta ne da daddare ya mutum zai yi bal ya ƙadihi shafa'an sai mutum ya rama shi a matsayin biyu idan mai uku ce sai ka cike ɗaya sai zama tono kenan hudu kenan ɗan uwa an fahimta kuwa idan ka saba wutari zaka a uku ne sai bacci ya ɗauki ka baka samu dama ka yi ba yanzu idan ka tashi rama ta da rana ya za ka yi sai ka raka a nawa kenan hudu ba guda uku kake yi ba to sai ka ƙara ɗaya zamto shafi'i nawa kenan hudu idan biyar ka saba yi sai ka ƙara ɗaya ta zamto nawa shida to shi ne da za a ramata malaice fa idza kana min adatihi ay yutira bi thalathin salla arba'an idan mutum al'adarsa ya saba yana yin wuturi ne daga darka uku to idan ya tashi ramuwa salla arba'an malaice sai sallaci wutar raka'a hudu aw yutira bi khamsin salla sittan ka saba wuturi da raka'a biyar ne sai ka manta ko kuma bacci ya dauke ka ba kai ba to yi sallar wuturi da raka'a shida aw yutira aw yutiru bi sab'in ko kuma ya saba yin wutiri da raka'a bakwai salla famaniyan sai sallace ta raka'a takwas aw yutira bi tis'in ko ya saba wutiri da raka'a tara salla 10 sai ƙara daya ta zama to goma aw yutira bi 11 ko ya saba wutiri da raka'a 11 yusallifna tay 10 sai sallaci sallarsa ta ramuwa da zai da rana a raka'a goma sha biyu ba raka'a goma sha ɗaya ba. Li'annahu, me yasa malaici za a iya ramawa? Fabata anin nabi sallallahu Alaihi wasallam, saboda ya tabbata daga manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Annahu, annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya kasance. Wa kana idza ghalabahu nawmun aw waja'un idan bacci ko rashin lafiya ya rinjayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san jiki da jini kamar yadda bahaushe yake faɗa duk yadda ka kai ga ƙoƙari duk yadda ka kai ga himma wallahi wata rana sai wani abin da zai gaji yadda ka ya same ka dan adam taka kenan wannan shi nuna manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan adam ne haka ne shi nuna cewa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum ne kamar yadda muke mutane sai dai yafi mu falala da girma da matsayi da komai a wajen Allah ina fata an gane amma dukkanin awaridul bashariya tsawari abubuwan da suke bijiro dan adam sukan iya bujiro wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya kamata ka faɗa a haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na sha maimaitawa ba daidai bane ka zo ka ce annabi ba mutum bane wai wani ma wai faɗa yake wa an ce da annabi mutum ne wai dan me za a ce da annabi mutum ne to me kake so a ce wa annabi ai duk halittun da Allah ya halitta a doron ƙasa akwai kamar mutum ne kasancewar manzan Allah a cikin mutane shi ya ƙara mutane falala tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba haka bane shi sa muka fi mala'iku muka fi aljanu muka fi dabbobi muka fi komai da komai saboda akwai muhammadin rasulullah a cikin sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka fitar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga sauran mutane na kai shi ka ce shi ba mutum bane ba mala'ika ba aljanu to me kenan ina fata an fahimta haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace innama ana basharukum mithnama ana basharun mithlukum ai mun karanta hadisin a baya lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin sallah sai ya rafkanuwa mun karanta hadisin a baya ko annabi ya ce ni mutum ne irin ku an sa kamatan sauna nakan yi mantuwa kamar yadda kuke yin me mantuwa nakan yi mantuwa kamar yadda kuke yin mantuwa wannan shine dan adamtaka eh amma kai kanka aka ce maka ɗaya kuce da manzon Allah ai ka san akwai bambanci da kai da wane ma kai da wane kai ka san ma ba ɗaya kuke ba ina fatan fahimta kai da wane ka san ba ɗaya kuke ba akwai bambanci eh akwai wanda in ka ganshi ka san akwai bambanci tsakaninka da shi wanda bai kai matsayin manzo ba ko annabi ko wali ba ɗaukar sa amma ka san ba matsayin ku ɗaya da shi ba to ya kuma zaka dan an ce annabi mutum ne ka rinka cewa to mutum ne ana cewa annabi mutum irin irin kowa wai ce annabi mutum irin kowa babu wanda ya ce annabi mutum irin kowa annabi mutum ne sai dai falala da daraja da kimarsa ba irin ta mutane ba ce wannan a fahimci wannan da ke yana da mahimmanci gaba ce mai mahimmanci irin wannan in ba haka ba daga nan waɗanda suke guluwi suke ɗauke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga matsayinsa na mutum su mai da shi matsayin Allah haka ne in kuma ka ce ba haka bane sai baka san annabi dan Allah da kai da kake kokarin tabbatar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayinsa da yafi na kowa da wanda yake kokarin kai annabi matsayin Allah waye makiyin annabi wanda ya ce annabi wanda yake kokarin kai annabi matsayin Allah wallahi shine baya san annabi dan kana neman abin da annabi baya so a duniya baya kauna shine kai kokarin kai shi matsayin Allah madaukakin sarki mutum fa cewa yi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah ba daban Allah da kai ba da abu kaza bai fara annabi ya masa fada ce ka ƙara fada ka ce ba daban Allah ba kawai ba daban Allah ka ba kawai haka annabi ya gaya masa annabi ya masa faɗa tare da cewa akwai sa hannun manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi a cikin abu amma ya masa faɗa ya ce aja'altani lillahi niddan kishiya kake so ka sani ga Allah madaukakin sarki ka ce ba da ni da Allah maka aikin ki ne ce ka ƙara to annabin da yake da irin wannan taka tsantsan din shi zaka ce shi zaka rinka daukar matsayin Allah ka bashi saboda haka mu lura wannan da kyau annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wallahi ƴan uwa mun fi sansa sama da kanmu mun fi sansa sama da kowa mun fi sansa sama da duk abin da ka sani a duniya nan amma annabi bawan Allah ne Allah kuma shine Allah ina fata an fahimta saboda ka duk inda aka je a duniya duk inda aka je aka dawo in ka mutu a haka wallahi ba za ka dawo ma wutar jahannama ba ina ga maka ko kai laifi ka shiga wuta Allah da zaka fito akai ka aljanna Allah ma ya kiyaye mu gaba daya amma dai ka tsaya aka kai yadda Allah madaukakin sarki shine Allah manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne bawansa ne manzon sa ne mafi falalarsa ne shikenan me a ciki dan Allah akwai sanda zaka yi annabi da ya wuce wannan babu Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace ومن السنن أيضا صلاة الضحى ‘yan uwa daga cikin sunnoni da ya kamata ka kiyaye a matsayinka na musulmi na nafilfilu da ake akwai sallar walaha salatul awwabina haka annabi ya kira ta salatul awwabina sallar masu mai da labarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki wa hiya raka'atani aw arba'un aw sittun aw thamanin aw ashrun a wisnata asharata raka'a biyu ce ko kai hudu ko kai shida ko kai takwas ko kai goma sha ɗaya sha biyu kai go ko kai goma sha biyu awu asharan a wisnata asharatan awu ma shi ita ko abin da kaga dama ita sallar walha lakin aqallaha raka'atani sai dai mafi karancin ta raka'o'i guda biyu ne in kai raka'a guda biyu shikenan yayi wa waqtuha min irtifa'i shamsi qadar ruhin lokacin da ake yinta shine lokacin da rana ta daga gwargwadon goran mashi idan rana ta dago daga sama lokacin da take dagowa na ga muku ba nafila a lokacin ko sai ta dago ta dan tashi gwargwadon yanayin goron mashi wannan wani yare ne da malamai suke amfani da shi wajen tantance lokacin fitowar rana idan rana ta kai wannan tsayin tsayin goron mashi in ka tsaya a inuwar ka za a ga yanayin inuwar ka ba tafi mashi ba irin mashin da ake yin laraba suke dogarawa suke yin abin da shi suke zame da shi kamar sanda to idan inuwar ka ba ta wuce wannan ba a lokacin to lokacin nafila ya shiga sai mutum ya yi ila ƙubaili zawal kuma lokacin yana tafiya har lokacin dab da rana za ta yi zawali dab da rana za ta malamai suka ce daga lokacin da ake daina sallar walaha zuwa zawalin rana bai fi minti talatin zuwa arba'in ba haka ga kusan yanzu tun da abin nan muhtari yana shiga na lokacin sallar azhar kusan karfe sha biyu da rabi da ɗan wani abin kaɗan to kaga har kusan karfe sha biyu za ka yin sallar walhaka kuma ɗan uwa abinda da yawa daga cikin ba su fahimta ba shine ka yi sallar walaha a lokacin da rana ta fara zafi ya fi falala sama da ka yi ta lokacin da rana take da sanyi farko farkon yini ken an gane an tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da dafe je shine ce hina tarmadul fisal lokacin da ƴaƴan ra'uma suke janye jikinsu daga lokacin da rana ta fara idan hantsi ya fito sukan je su dan shanye jikinsu idan rana ta dan fara zafi za su yi ne za su tashi daga kan wannan yashi to lokacin sallar walha ta falala inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace kullu hadha waqtu li salati duha dukkanin wannan daga lokacin da rana ta dan dago zuwa kamar goran mashi zuwa dab da lokacin da rana ya ta zawali duk wannan lokacin zaka yin sallar walha a cikin su wa min fawaidiha daga cikin fa'idar sallar walha yan uwa ma zakarahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambata fi qaulihi a cikin fadin sa yusbihu ala kulli sulama min ahdikum sadaqatun gaban jikinku kowanne suna wayan gari akan wani aiki na sadaka Allah madaukakin sarki ya kaddara kullun dole ne ka fitowa da gabanka wani aiki na sadaka da za su maye gurbinta a jikin gaban mutum a jikin mutum akwai gabai kusan 360 kamar da malam zai mana bayani to ana so a kullun sai kai sadaka 360 kowace gaba sai kai mata sadaka ina fata an fahimta shine gabban jikin mu suna wayan gari kowace akan wani aiki na sadaka ma'ana kowace sai kai mata wani aiki na sadaka sai malam ya ce as-sulama hiya al-izam wal hiya al-izam wal mafasid abinda ake nufi da sulama sune kasusuwa join join da mahada na jikin mutum gabban mutum kenan kullu mifsalin alayka alayhi kullu yawmin tatlubu fihi shamsu sadaqa mala yace dukkanin wata gaba a jikinka akwai aikin sadaka da dole sai kai mata qalu wasu malaman suka ce wa fulama 360 gaban da suke jikin mutum kuma kusan 360 ne fa alayka kullu yawmin fa alayka kullu yawmin 360 sadaqa saboda haka dole ne akan ka kai sadaka sau 360 ba sani ba kuma na yan uwa kana yin sadaka 360 a kullum to gashi nan dai annabi ya ce akwai to amma zaka ji insha Allah ta'ala abin da zai mai maka gurbin su eh ka kwantar da hankalinka ba sai ka dauko kuɗi ka bayar ba eh ka san mutum wani aka ce masa kuɗi sai ya ji kamar an taba zuciyarsa to ba sai ka bada kuɗi ba qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi yace wa yujzi'u min zalika yana isarwa mutum daga dukkanin abin da zai bayar na sadaka 360 din nan dukkaninsu zai isar masa idan yayi wannan aikin shine me raka'atani ya raka'o'i guda biyu yarka'uhuma min ad-duha da zai raka'ance su a lokacin sallar walha ma'ana idan kai sallar raka'a biyu a lokacin sallar walha wancan wajabcin na sadaka 360 na gabanka duka ba da su yanzu Allah madaukakin sarki ya sauki maka ba abin ka ko sisi ina ba ta an fahimta idan ka ƙara raka'a biyu wannan bonus ne in ka ƙara wata raka'a biyu wannan bonus ne lada zaka samu suna shiga cikin asusun asusun ladanka amma dai ka sauki a farkon hadisin za ku ji annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce kullu tasbihatin sadaqati kullu takbiratin sadaqatu kullu tahlilatin sadaqati kullu tahmidatun sadaq annabi ya tafada idan kai tasbihi kace subhanallahi to an baka ladan sadaka daya gaba daya ta inti kenan in kace alhamdulillah an ƙara baka ladan sadaka ɗaya ƙafa gaba ɗaya ta yantu a cikin 360 saura nawa saura 358 ko idan ka ce Allahu akbar nan ma an ƙara yanta maka gaba ka guda ɗaya an ƙara baka ladan sadaka in ka ce la ilaha illallah ladan sadaka in ka ga abu akan hanya ka ɗauke shi ladan sadaka in kai umarni da kyakkyawa ladan sadaka in kai hani daga mummuna ladan sadaka to kaga waɗannan za ka yi ta yi za ka yi ta yi da yawa to amma idan ka tattare su shine annabi ya ce wa yujzi min zalika yana isarwa daga dukkanin wannan abubuwan da muka ambata raka'atani yarka'uhuma min ad-duha kai raka'o'i guda biyu na sallar walha duka ka sauki wannan hadisi yan uwa ingantacce ne yana cikin sahih muslim kitabul musafiri na babu istihbabi salati duha babin da ke bayani akan mustabancin sallar walha to kaga yanzu sai mu sani cewa kullum akwai waɗannan sadakoki a kanmu da idan baka yi tasbihi ba baka yi takbiri ba baka yi tahmidi ba sannan babu sallar walaha to wannan sadaka tana kanka an gane yawwa kaga yanzu wani kaga shi fa babu tahmidin babu tasbihin babu tahmidin duka babu sannan kuma babu sallar walaha din haka zai haka rana ta fito 24 hours ya je ya kwanta ya bancinsa kuma ya tashi gobe ya ci gaba da harkokinsa babu kuɗi daga ciki Allah ya kiyaye mu eh Allah ya kiyaye mala ce hadhihi fa'idatun azimatu wannan wata fa'ida ce mai girma badalan min an anzur mala ce maimakon na duba in ga hal ataitu bi 360 sadaqa shin zan iya bada sadaka 360 usalli rak'ataini kawai sai ni sallar rak'o'i guda biyu sai ta miye mun gurbin sa fatughni an 360 sadaqa sai ta wadatar da ni daga sadaka 360 da take wajibi a kaina lakin hadhihi sadaqatu laysat sadaqatu malin faqat mal yace sai dai wannan sadaka ba fa ana nufin sadakar dukiya ce kadai ba bal kullu amalin yuqarribu ila Allah fa huwa sadaqatu Allah ce duk wani aiki da ka sani da zai kusanta ka ga Allah shi ma ladan sadaka za a baka kullu takbiratin sadaqatin idan kai kabbara sadaka ce wa kullu tahlilatun sadaqa idan kace la ilaha illallah sadaqa ce wa kullu tahmidatun sadaqatin idan kace alhamdulillah sadaqa ce wa amru bil ma'ruf sadaqa idan kai umarni da kyakkyawa kaga ana abin da bashi da kyau ka hana wa nahyin 'anil munkar hani daga mummuna sadaqatun duk ladan sadaka za a baka wa imaqatul adha 'anit tariqi sadaqatu kautar da duk wani abin da kasan zai cuci mutane ko dutse ne kaga wani zai iya tintibe da shi ya ji babu daɗi ka ɗauke shi nan take za a rubuta maka ladan sadaka yanzu in ka fito daga gida daga fito daga daga nan wajen zuwa gida in kana kana hanya sai kaga abubuwa nawa ne ya su cutar da mutane ka ɗau wannan ka mai da shi gefe ka ɗau wannan ka mai da shi gefe ka ɗau wannan sai ka tara lada da yawa a account ɗinka ina fata an fahimta shi sa hanyar samun lada Allah madaukakin sarki ya ba mu su gasanin da yawa eh shi sa wani magabaci yake cewa tir Allah wadan mutumin da goma gomansa ɗaiɗai ɗinsa ya tarin jaye goma gomansa ɗaiɗai ɗinsa idan kai alhaki yanzu duk aikin alhakin da za ka yi za a rubuta maka ne za a rubuta maka alhaki guda nawa ɗaya amma aikin lada in baka tuba mama kenan amma aikin lada idan ka yi guda ɗaya nan take nawa za a rubuta maka karan fari goma karan fari goma za a rubuta maka idan Allah bai ninninka shi ba zuwa ninki saba'in ɗari bakwai ninkin ba ninki ila abu'afin kafira to don Allah wace irin tsiya ce a ce wannan goma goma goma goma goma ɗai ta zo ta rinjaye su idan kai aikin laifi guda goma kai aikin alkhairi guda goma wannan goma wannan kuma nawa ɗari ɗari a rana wannan kuma goma to yanzu a ce wannan goma ta tarin jaye ɗari a ce yawan wannan goma-goman sun zo sun fi wannan ɗarin babu yadda za a Allah ya sa ka a wuta sai idan aikinka ko aikin mutum mara kyau yarin jaye aikinsa mai kyau to yanzu da za a ce abinda ake baka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya misalin da zan baku shi ne mutum ne kullum in ya fito ya je kasuwa za a ba shi naira dubu ɗari naira dubu ɗari wannan kuma kullum ya je dubu goma kawai za a bashi a shekara mai dubu goman nan da mai dubu ɗari da Allah za ka haɗa su an yi masa fintin kauninsa ba kusa ba haka ne amma yan uwa kun san inda ake samun matsalar wallahi a koma su tarin lada da yawa za su je da shi lahira kun san inda ake samun matsalar wallahi wajen biyan bashi ba fa biyan bashi ka je karɓi kuɗi a wajen mutum ba a'a ladan ka da darin ɗauka ana biyan mutane ba shi galibi anan ake mutane wasu su galibi kowa zai je da ladansa daidai gwargwado amma abin da yake bada matsala shine an zalunci wannan an cuci wannan an yi gulmar wancan an ba haka bane to wannan wallahi shi yake ba matsala sai ka je da ladan tari guda amma aka fara biyan bashi aka fara wannan goma goma naka za ta dauka ana biyan mutane da shi ana ta biyan mutane da shi kuma wallahi Allah madaukakin sarki sai ya biya kowa kowa sai an biya shi ko da ladan ka zai kare wallahi in ka je da haƙƙin wani akan ka kowa da ka sani wallahi sai an biya shi la zulmal yau inna Allah sari'ul hisab haka za a rinka ɗauka ana biya ana ta biya kana kallo ana maka waso su gashi nan kana ta manna ka je da shi tari guda sallar ka azumin ka sada zumuncin ka sadaka dukka san tari guda amma ana ta ɗiba ba ruwan Allah madaukakin sarki a ɗiba a ba wancan a ɗiba a ba wancan wani ya je da alhaki him guda an ɗauki ladanka an ƙara masa an tashe shi zai shiga aljanna ko kuma ka je da ladan tari guda an ɗebi ladan naka an biya mutane zaka tafi wuta ‘yan uwa wannan shine abin da zai faru wallahi eh shine abin da zai faru dole Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyarawa ku nan mu karasa kautin lokaci ai bana gani dan dan tashi tashi zaki malai cewa kullu shay'in yuqarribu ila Allah min qawlin aw fi'lin fa huwa sadaqatun dukkanin abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah madaukakin sarki na magana ne ko na aiki Allah madaukakin sarki zai baka ladan sadaka a kansa Allah madaukakin sarki ya samu dace ana za mu dakata insha Allah ta'ala wani ya ce wai assalamu alaikum suna so a musu bayani akan sunanin rawatib din na yadda suke sunanin rawatib ba ba su muka dade mana bayani akan su ba sunanin rawatib su ne waɗanda ake yi bayan sallah da na da na kafin sallah ina ji wani an gama da su ko yawwa mun yi bayani akan su sai da sosai eh mun yi bayani sosai mai tsayi malam ma ya ta bayani akan su amma dai shine zaka yi guda biyu kafin asuba guda hudu kafin azhar guda biyu bayan azahar guda biyu kafin magari bayan magariba guda biyu bayan sallar isha shi kenan guda goma sha biyu Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai na'am na'am na'am yawanci za ka ga mutane ba sa fahimta yadda ake yi na'am sai ka ga suna aka yi ne da ɗan yatsunsu mm ƙanana maimakon su yi amfani da duniyarsu eh idan sawun so da shi zai farfaɗa da kafaɗin mutane ya yi gaskiya ne sai ka wani ya zo ba shi wani ya tafi ba kuma ya kuma da su bayan sai wani ya shigo suke da juma aka koda a saman juma'a ne gashi an ja layi
gaskiya ne sun da tsoron juma sun ce a masa amma da ya ɗaki kiwon sai ka ga ko ya ciki ko ya koma ya fita da kafafunsa mm yasa sai ka ga kafafun ya ƙi daidaituwa sun saba ba sun saba mm annabi kuma ya ce wani Sallallahu ɗan alaihi da wasallam.
yake jawo ubangiji ke saba zukatan mu.
Gaskiya ne.
Ba wasa ba.
gaskiya ne Yasa sai ka ga cewa an shigo masallaci ina jin haushi ka kana jin haushi na sauran sabon ka. Ba na ba wa juna ba. Allah na da ma'aikata eh a kan yi wannan.
ai duk kun ji bayanin honorable ko game da daidai da sau ne honorable ya ce galibi daidai da sau muna samun matsala a cikinsa kuma haka ne alhamdulillah lokacin da muka fara karatu ina gani sai da muka fito ma nan muka kwatanta ko amma matsalar da ake samu shine mu da muke cikin masallaci muke sauraron karatu ba mu da yawa wanda muke sallah tare da su din sun fi yawa akwai wanda su ba sa zuwa makaranta kuma ba sa so su je makaranta ba sa karatu kuma ba sa neman ba ba sa so su su ji karatu ba haka bane kuma wani lokaci idan sallah ya za su tashi zuwa ayi sallah da su to irin waɗannan su galibi su suke bada matsala zaka ga wajen daidaita sau ƙananan ɗan yatsa mutane suke ƙoƙari su haɗa wanda mun ce ba shi ba duk duniya ake nema a haɗa ka faɗa ku ta setu ɗan yatsan mutane idan ka ce za ka daidaita ƙaramin ɗan yatsa ƙafa wani tafi wani tsayi idan ka daidaita ɗan yatsanka da na wani za ka ga wani yayo gaba ne baya shi ne kuma abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana annabi lokacin da ya ga mutane sun fara hankalta game da daidaita sau sai ya daina mai da hankali sosai wata rana ya fito sai ya ga wani mutum ya turo kirjinsa irin wannan ne ya turo kirjinsa tsawon bai yi layi yadda ake bukata ba shi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ko dai ku daidaita sau ko kuma Allah ya saba tsakanin fasaku to shine abin da wannan rabu yake faɗa galibi rashin daidaita sawun shi yake jawo an ka shiga masallaci sai ga wannan yana hararaka wannan yana jin haushin da sauran su kowa yana jin haushin kowa ba daidai bane eh wan masu janye kafan nan masu janye kafan nan su ji tsoron Allah eh in ka san ba ka zo ka hada sawu da mutane ba ka je ka sallaka kai kadai man amma mutum ya zuro kafarsa za ku hada sawu manzon Allah ya ce a sawu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum ya zuro kafarsa ka janye kafarka wallahi wannan ba daidai bane ba daidai ba ne imamu ahmad ɗan hanbal yana ganin cewa haɗe sau a cikin sallah dole ne ba in aka ce dole ne idan ka zo kai sallah babu haɗe sau ka saba Allah saboda ka yan uwa mu ji tsoron Allah mu rinka yin sallah yadda annabi ya faɗe ta mu rinka haɗe sau mu lokacin da muke sallah sannan idan ka zo za ka yi sallah ɗan uwa ko da za ka rasa raka'a kada ka tsaya a baya kai sau ka shigo inda sau yake ka zo ka jona sau akwai matsala ana samun wannan da yawa wani sai ka ga ya zo ya tsaya a baya har a gama sallah yana baya wallahi sallah ka ba ta ba baka da sallah ga sau ka zo ka tsaya a baya har a gaima sallar ce yana baya shi shi kadai baka da sallah ba sallah mutun ne ba saboda kuma daina bin kana so kai sallah ne Allah ya karba ba kana so kai sallah ne ba kai ka sauke nauyi kai sallah Allah bai karba ba mai amfanin ta hata da amfani saboda kai uwa mu ji tsoron Allah mu gyara da Allah a rinka yin sau yadda zamu rinka seta kafadin mu ya kasance kafadin mu ne suka setu to sai kaga duk wannan gaban da bayan karkata saboda ake samun Allah da ba za a samu Allah madaukakin sarki ya samu dace lokaci ya ƙure wasu mu dakata aka abinda muka faɗi daidai na'am na'am eh a ba ba ba eh ba batun matsuwa gaskiya eh ba daidai bane ka matsa mutum ta yadda zai ji ba daidai ba amma dai amma dai dole ne a haɗa haɗawa a ba inda aka ce ka matsaya zan mutum ba inda aka ce a matsaya zan mutum Allah ya samu dace su zanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin amin kana suwa da jalabiya a gida